من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاترا قوة المحرم hijirar maza Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam 1448 wanda ya dace da hudu ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arrahiqul maktum littafin da yake bayanin tarihi rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam wannan shi ne karatunmu na 37 ko? da takwas asalibu shatta limu jabahati da'wa asalibu hanyoyi shatta daban-daban limu jabahati da'wa domin tunkara da gwagwar maya da kiran da manzan Allah yake zuwa ga Allah mana hanyoyi daban-daban waɗanda kafiran makka suka bi domin su kawo ƙarshen kiran da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi zuwa ga Allah walamma faza'at quraishun walamma faraghat quraishun lokacin da quraishawa suka gama min alhajj daga aikin hajji mana lokacin da aikin hajji ya kare na wancan lokacin fakkarat sun yi tunani saboda abin da suka tsara bai yi ba makarkashin da suka kulla duk abin bai yi ba saboda haka sai suka yi tunani fi asali ba a cikin waɗansu hanyoyin daban-daban ta biha wanda da su ne za su yin hukunci ala hadhihi da'awa a bisa wannan da'awai ta annaba alaihi salatu wassalam fi madiha a cikin farkonta a cikin shimfidarta kenan tun kafin ta yi nisa to bari su kawo ta sai suka yi tunanin a sake wasu hanyoyi kuma wata talakhasu hazil asalibu waɗannan hanyoyin suna takaituwa fi ma yali cikin abin da zai zo na farko as-sukhriya izgili yi ma addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama izgili yi mai dariya wattahqiru da kuma ainihi kaskantarwa da wulakantarwa wal istihza'u da kuma yin izgili wattakdhibu da kuma ƙaryatawa wattadhhik da kuma sanya dariya ko dai manzo Allah na wazi a ce ƙarya ne ko a zo a bushe da dariya suka ce da waɗannan abuwa in aka yi su to za a kawo ƙarshen wannan abin da yake yi qasadu biha takdhilal muslimina da waɗannan hanyoyin waɗannan abuwa da aka zano na izgili da gaskantarwa da renawa da dariya da ƙaryatawa to sun yi nubi da su takdhilal muslimina wulakantar da musulmi wa tauhina da kuma raunana kuwahum ƙarfinsu haka ya haka suna tunanin to ƙarfin musulmi zai yi rauni almanawiya ƙarfinsu na ma'ana ma'ana ƙarfinsu na imani sai ya rauni faramawun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai suka jefi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi tuhama hazila da tuhumomi daban-daban waɗanda suke hazila na wasa wa shata'ima safiha da kuma zage-zage na wauta zagi irin na wauta kasan in mai hankali ya zagi zaka ga zagin nashi da da ɗan sauki-sauki amma wawa ya zage ka abun ba kyau to zage-zage irin na na wauta inda suke nuna wanda ya zage kaɗin nan wawa ne da suka ce su zage annabi sallallahu alaihi wasallam da almajiran shi da addinin da ya zo da shi da ire-iren waɗannan abubuwan fakanu yunadunahu bil majnun sai suka zamanto suna kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mahukaci da wannan wani bangare za su shi da aka ce mutum mahukaci cikin abubuwan da aka zano nan wauta ce ko wa qalu suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru ya kai wannan wanda aka sabkan maka da alqur'ani innaka la majnun lalle kai lalle mahukaci ne kai zagi ne irin na wuta ce ba mahukaci alali kuma kai kowa hankali a ce ma mahukaci to wannan ba karamin zagi bane kuma ba karamar wauta bace suna ganin cewa in suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mahaukaci ne to mutane da sun guje shi sun mance da mahaukaci ba sai an ce mai mahaukaci ba yake mahaukaci ba kowa ya san mahaukaci wa yasimunahu kuma suna aibanta annabi sallallahu alaihi wasallam bisihri da sihiri suna cewa sihiri yake kamar yadda can baya gabata wal kadhibi da kuma ƙarya Allah ya ce wa ajibu sun yi mamaki an ja'ahum mundirun minhum dan wani mai gargadi daga cikin su yazo wurin su ya ce musu su ji tsoron Allah su bauta ma Allah shi kadai wa qala al kafirun Allah ce sai kafirai suka ce hadha sahirun wannan mai asiri ne kazzabun wanda yake makareci kuma makarecin ma ba wai kadan ba mai yawan ƙarya to abinda suka manta annabi alaihi salatu wassalam da shi kenan suna tunanin da cewa in sun ce mai mazahi ne to za su ci nasara za a guje shi idan sun ce makaryaci ne kuma karyan ma ba ɗaya yake ba to mutane za su guje shi waɗanda suke wurin shi za su wace waɗanda kuma suke shirin shiga su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su yarda da shi ba a tunaninsu kenan wannan ba ba a ci nasara ba wa kanu yushayyi'unahu kuma suka zamanto suna yin rakiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yastaqbilunahu kuma suna tinkare shi suna fuskantar shi suna taro shi bi nabaratin multahimatin qa'ima da ainihi kalle-kalle da suke ma annabi sallallahu alaihi sallama kalle-kalle irin na kama a canya mutum na ƙima kuma kallo irin na mutum na baka haushi irin mutum na baka haushi kana kallon shi to kasan kallon da za ka mai ya sha bambam da kallon da za ka mai baya baka haushi irin shi suke ma manzan Allah sallallahu alaihi sallam wa awatifa munfa'ila da kuma ainihi suna kallon annabi alaihi salatu wassalam sa'annan suna fuskantar shida wato zuciyoyi daban-daban mun fa'ila waɗanda suke masu zahi ha'ija waɗanda sun tashi sosai rai ya ɓaci ba da suna kallon manzo Allah kamar cikin ɓacin rai kamar cikin damuwa suke kallon manzo Allah Allah ta'ala ce wa in yakadu alladhina kafaru la yazliqunaka bi absarihim Allah ya ce lalle kafirai sun yi kusa su kada ka bi absarihim saboda kallon da suke maka saboda tsananin kallon da suke ma irin kallon da mayi yake ma wanda yake so ya cinye ne lamma sami'u dhikra lokacin da suka ji alqur'ani ana karanta musu sai su kura ma idanu suna tsananin kallon da suke ma na kana ba su haushi hamma kallon yana neman kada ka wa yaquluna innahu la majnun suna ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle mahukaci ne to wannan ba wani salo ne daga cikin hanyoyin da suka bi domin tunaninsu su kawo ƙarshen lamarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce tauba ta ku ba wa kana idza jalasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zanna wa haulahu alhali gefen annabi alaihi salatu wassalam almustad'afuna akwai mutane masu rauni kananan mutane waɗanda ba mawadata bane talakawa ne bayi ne da ire-irensu waɗanda dai ba mutane ne wanda in an gansu za a tunanin a samu wani aburinsu daga cikin sabban shi istaza'u bihim sai su zanki yin izgili gare su suna masu dariya wa qalu suna cewa haula'i julasa'uhu waɗannan mutanen masu rauni ƙananan mutanen su ne abokan zaman shi su ne almajiran da yake zanna tare da su suna cewa haula'i manna Allahu alaihim min bainina a haula'i manna Allahu alaihim shin waɗannan su ne waɗanda Allah ya bibita su akan mu muna da kuɗi muna da sarauta muna da girma muna mudiya ne ba bayi ne ba a ce kuma waɗannan talakawa ne bayi ne kuma sun yi mu daraja sai Allah ya maida musu Allah ya ce alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin shin Allah ta'ala ba shi sanin waɗanda suke yin godiya gare shi ba ta waɗannan suna gode ma Allah sun tsaya suna bautan Allah ko kuma kun ki tsayawa ku bauta ma Allah kuna bauta ma gumaka ya za a hada su da ku su ne ɗin waɗanda dai Allah ta'ala ya fifita su a gare ku kuna so ko ba ku so ƙala ta'ala Allah ta'ala ce musu alaisu Allah bi alama bi shakirin shin Allah ta'ala ba shi ne mafi sani ba game da waɗanda suke gode mashi ba ma'ana Allah ta'ala ya tabbatar da haka wannan su ba mu ne takrir wa kanu kuma sun kasance kama qassa Allahu alaina kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kissanta mana Allah ya ce innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun lalle waɗanda suka yi laifi waɗanda suke mutane ne masu aika aika masu ayyukan asha sun kasance suna dariya ga waɗanda suka yi imani suna masu imani dariya suna ganin ba su da hankali suna ganin ba su waye ba suna ganin su ƙauyawa ne gidazawa ne bayan gari ba ne bayan birni ba ne wa iza marubihim in suka wuce su ya taghama zuna sai su zanki zungura juna suna cewa dibi dibowa ne dibo wani dibi suwa ne dibi su ne ana zungura su ana zungura juna ana nuna musu ana algamsu gare su wa idan qalabu idan suka dawo ila ahlihim ya zuwa iyalinsu in qalabu sai su dawo fakihina a cikin cika da bacewa a cikin izza da daukaka wa idza ra'awhum idan suka gane su kuma in sun ga masu imani qalu sai su ce inna haula'i la dhalluna lalle waɗannan su ne waɗanda suka bace saboda mi sun bar addinin addinin gargajiya da ake na gumaka da ake bauta ba wa ma ursilu alaihim hafizin Allah ta'ala ce kuma ba aike su suna masu tsaro akan su ba amma sun tsaya ba su da aikin yi sai magana akan su sun ce kaza sun yi kaza ba su yi kaza ba kaza ba daidai bane Allah ya ce kuma alhali shi Allah ba aika sai su yi tsaro akan su ba zan ki ba da labarin abin da suke aikatawa kaga har dariya suke masu saboda izgili gare su zanke masu dariya ina ganin suna bata makansu lokaci waƙar aksaru minas sukhriyati malayin ce kuma lalle su waɗannan mutane kafiran makka sun yawaita yin dariya wal istizai da izgili wa zadu min at-ta'ni kuma suka kare yin suka wa tadhiki da kuma yin dariya shay'an fa shay'an abu bayan abu ɗaya bayan ɗaya haka suka zangi mi haka suka zangi musu dariya hatta athara zalika har sai da wannan yayi tasiri nafsa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah ta'ala kama yanda Allah ta'ala ce wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun Allah ta'ala ce lalle muna sanin cewa lalle kirjinka yana matsewa yana kunci yana cikin damuwa game da abin da suke faɗi ma'ana abin hayya kai yana yin tasiri ga rayuwar manzala sallallahu alaihi wasallam manzala yana da damuwa da dumumuwan da suke yi game da ainihin musuluncin da ya zo da shi sun masabbata Allah sabbata Allah sannan Allah ta'ala ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu ya umarce shi bima yuzhibu ko bima ya zahabu bi hadha dhiq da abin da zai tafiya da wannan kuncin da manzo Allah yake shiga alayhi salatu wassalam wa qala sai Allah ta'ala ce fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode ma Allah mahalicinka ma'ana ka zanki cewa subhanallahi wa bihamdi ko subhanallahi walhamdulillah ka zanki fadan haka hukum minas sajidin kuma ka zamanto daga cikin masu godiya ga Allah subhanahu wataala masu sujada ga Allah wa abu da rabbaka ka yi tabotan Allah mahalicinka hatta ya tiya kal yaqin har sai yaqini ya zo maka mana har sai mutuwa ta zo maka kamar yadda Allah ya ce hatta atana al yaqin har sai da yaqini ya zo mamu to da haka Allah subhanahu wataala ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yin haƙuri akan abubuwan da suke faɗi kamar yadda wani wuri Allah ya ce wasu bir alama ya ƙuluna wahjurhum hajaran jamila ka yi haƙuri akan abin da suke gaya maka suna ce ma makaryaci mawaki suna ce ma matsahi suna ce ma mahukaci suna gaya maka ɗumumuwan da ba su dace su gaya ma ba Allah ce ka yi haƙuri ka ƙaurace masa ƙauracewa mai kyau wa zarni wal mukazzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila ka rabu da ka kyale ni da waɗanda suke ƙaryatawa mabuta ni'ima da Allah ya nema ya masu dukiya ya masu matsayi ya masu shugabanci ka saurara masu saurarawa ƴan kaɗan da sannan Allah subhanahu wataala zai kama su to haka nan ma Allah ta'ala ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam bari damuwa da dumumuwan su ci gaba da bauta ma Allah kawai kai ta kiran mutane zuwa ga Allah kuma kai ta aiki da abin da kake kira zuwa gare shi kai ta bauta ma Allah har ajalin kai zo wa kad akhbarahu kuma Allah ta'ala ya ba manzo Allah labari min qablu tun gabanin haka annahu yakfihi cewa lalle zai isan mashi ha'ula'il mustazi'ina waɗancan waɗanda suke karyatawan Allah ta'ala zai mashi maganinsu haithu qala a inda Allah subhanahu wata'ala ya ce inna kafainaka almustazi'in Allah ce lalle mu mun kare maka waɗannan waɗanda suke maka izgi mun isan maka mana mun shigan maka waɗanda suke da kai allazina yaj'aluna ma Allahi ilahan akhar wadanda suke sanya wani abun bauta tare da Allah subhanahu wataala fa sawfa ya'lamun Allah ce da sanin za su sani wa akhbarahu kuma Allah ya ba manzo Allah labari anna fi ilahum hada cewa lalle wannan aikin da suke yi saufa yanqalibu wabalan alaihim da sannu zai juyawa ya zamanto bala'i a kansu faƙala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala qadistu zi'a bi rusulin min qablika lalle an yi izgili ga manzanni waɗanda ke gabaninka fa haqa bil ladina sakhiru minhum sai ya sauka ga waɗanda suke izgilin daga cikin su ma kanu bihi yastazi'una abinda suka zamanto suna yin izgili da shi to wannan hanya ce guda daga cikin hanyoyi waɗanda suke bi domin su ga sun kawo ƙarshen sha'anin annaba alaihi salatu wassalam na biyu ma na yace isaratu shubuhati wato tado da rikita-rikita tado motso abubuwa isara shine a tado abu da yana kwanci a shubatu kuma jami ne na shubha shubha kuma shine abin da ya kama da gaskiya alhali kuma ba gaskiya bane abin da ya kama da mai kyau alhali ko mummuna ne wa taksifu di'ayat da kuma wato ƙara ƙaimi akan tallace-tallace da ƙaryace-ƙaryacen da suke kiraye-kiraye alkaziba na ƙarya ƙarfafa su a yi su da yawa wa kada aksaru min zalika wannan ma mala yace sun yawaita shi wa tafannanu fihi kuma sun yi aiki kala kala a cikin shi aiki fanni fanni a cikin domin su ga sun kawo karshen sha'anin addinin annabi alaihi salatu wassalam bi haythu la yabqa ta inda ba zai saura li ammatin nasi ga baki ɗayan mutane ba majalun wata hanya ba ko wani wuri littadbiri littadabburi fi da'awati domin yin tunani a cikin da'awar manzo Allah mana ta ko ina duk wani wanda yake mai rauni ne sun tare shi sun zo da abin da ba yadda za a yi kai tunani ka gano cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini daga wurin Allah wal fikr ko kuma yin tunani fiya a ciki fakanu ya kuluna anil ƙur'an sai suka kasance suna ce ma alƙur'ani abuwasu ahlam yaye-yaye ne na mafarki kasan mafarki komi sai ya yayo maka yawa mafarki yana ya yayo maka wato kai sarki ne nuna ma ka zama sarki kai ba kamata ba tunanin shi ba ba takarar gwamna kake ko takarar shugaban kasa ba ka takarar komi amma sai ya nuna maka mi sai nuna ma ga kanan maka zama shugaban kasa kana nan basa tabar maka kana bacci amma kuma shi yana ce yana ce ba ai kai shugaban kasa ne al-ghafu ahlamu kenan yayi yayi ka yayo wannan ka yayo wannan mawalki sai ka kai ta gana abubuwa da yawa kaga abubuwa da yawa kuma duk kai ne halali kuma kai kana nan da yadda kake suka ce wai qur'ani haka dan kamar yadda mai mawarki yake yayo abubuwa haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yayo qur'ani yace alqur'ani Allah ya saukan mai da shi kaga wannan shubha ce yaraha muhammadun bil layl yayi yayin mawarki ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake garin sa da daddare wa yatluwa bin nahar da rana kuma sai ta karanta mu mutane ma'ana abin da ya gani cikin mafarki sai zo ita cewa kaza kaza kaza kaza kariwa ka gani ma'ana duk abin da yake karanta na alkur'ani ikra da yace an saukan mai yayyul muddathir yayyul muzammil duk waɗannan ayoyi na alkur'ani gaba ɗaya suka ce mafarki ne in yazo da sai sai ta karantawa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya rikita su ba san malamin shi ba ya suka ce tun da ba malamin da ke koya mashi kuma duk maka ba mai irin karatun shi to mafarki ne kawai wa ya kuluna kuma suna cewa balif tarahu suna cewa manzala sallallahu alaihi sallama da kan shi ya kago abin shi shi ya kirkiro abin shi ba ma mafarkin ba ne min inda nafsi daga wurin kan shi kirkiro qur'anin domin ya riga ya gigita su sun rasa me za su je mu qur'anin saboda zahiri ba su ga malaman shi da suka koya mai qur'anin ba to in ba haka ba suka ce ya haka yake karanta shi wa yaquluna suna cewa innama yu'allimuhu bashar kuma suna cewa a mutum ne ya koya mashi to wani mutum ne a ina yake ina ne gidan shi a garin makka shi ma ba san shi ba ka ce to in dai ba mutum ya koya mashi ba to ya koya mashi haka suke cewa haka wannan ma shuba ce mana suna cewa ba mala'ika bane ya sauka da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ne a cikin makka yake boyewa yana koya mai karatu amma ba su faɗi sunan mutunan ba waƙalu suka ce ina za illa ifkun iftarahu suka ce wannan ƙur'anin ba komi ba ne face shaci faɗi ce da manzala ya ƙirƙiro wa ainihu alaihi ƙaunin akharuna waɗansu mutane na daban suka taimake shi a kan shi Allah ya ce faƙad ja'u zulman wa zura yawa sun zo da ƙarya kuma sun zo da zalunci saboda haka kenan ba haka nan bane ai ishtaraka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tarayya huwa shi wa zumala'u da abokanan shi da amannan shi fi ikhtilaqihi a wurin kago qur'ani haka suke cewa wa qalu asatirul awwalin iktatabaha suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama wato tatsuniyoyin mutanen farko ne iktatabaha ya nemi rubuta ta aka ba shi ya rubuta fahiyatum la alaihi saboda haka ana gaya mai yana rubutawa bukuratan wasila safiya da marici ma'ana wai gatana ce gatan gatan ku ce ta mutanen farko wani yake boyewa yana karanta mashi to haka ba ku taba jin ta ba ku yanzu duk gatanar da aka yi kakanni da uwaye in ka zo kana karanta ta yanzu kowa ya santa mutanen da sun santa yi ba wata sabuwa kowa haka ba da da haka kenan ba ita ba ce da ita ce da kun santa yi da ya karanta kun ce a wannan hayi dama tun ba hayi kama muke karantawa to sai zamanto abin ba haka nan ba ne an rasa abin da za a fari domin a kori mutane daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ai gatanan gatanan ku ce wa ahyanan qalu wasu lokuta ma cewa suka yi inna lahu jinnan lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani aljani aw shaytanan ko kuma suka ce yana da wani shaydani ya tanazzalu alaihi wanda yake sabka gare shi kama yanzilul jinnu kamar yadda aljani ke sabkawa shayatin da shaidanu alal kohane akan bukayi qala ta'ala raddan alaihim Allah subhanahu wataala ya ce yana mai mai da martani a gare su hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin shin kuna san in ba ku labari akan wanda shaidanu ke sabko ma akan shi tanazzalu ala kulli afakin asim shaidanu suna sabka ne akan dukkan wani mai kage fadi wani mai karya asimin wanda yake mai laifi ma'ana shaidanu gaskiya ne suna sauka a kan mutane suna mu'amala da mutane suna mu'amala da bokaye da mutanen banza amma ba irin su manza Allah ba mutunan kirki mai alheri mai tsafta mai tsarkin zuciya mai tsarkin jiki mai halaye na kwarai dan babban gida irin manzala sallallahu alaihi wasallam ya haikarin aljini ya zo mashi ya ce mashi ai ni mala'ika ne na zo maka da alheri daga wurin Allah amma bokaye mutanen banza su ne waɗanda aljani ke zo masu ka gaya masu ƙarya da gaskiya su kuma zo su yi amfani da wannan su ta cin kuɗin mutane to manzo Allah kuɗin wa yake ci shi zai baka ba kai zaka kawo mashi ba kaga ya nuna ba boka bane ya nuna annabi ne na Allah subhanahu wataala gaskiya ne Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga duniya ai annaha tanzilu ala al-kazzab al-fajiri su shaidanu suna sabka ne akan makareci kuma fajiri mutunan banza wanda yake kazami yana zama cikin kazamta ko kuma aikin shi kazamta ne to annabi sallallahu alaihi wasallam da yake irin da boka yi ba maka iyaka an kazo wurin shi ce ma Allah ne abun bauta to ina bokanci yake cikin wannan ko ba zai cewa ga abin da zaka bada ba in zaka shiga wannan addinin ka baro naka ba kaga ba bokanci bane kuma za a buga maka kasa ba kuma za a baka labari gobe ga abin da za a yi ba dan ya san wannan duka sanin Allah ne subhanahu wataala bai da tarayya da Allah a ciki boka kuma ai haka yake yawa boka an ka zo wurin shi ba kokari yake hada ka da Allah ba ka san Allah ka bauta ba shi ba kokari yake duniyar da ka zo nema wurin shi ya baka labari yadda take ko ba haka bane to saboda haka suna sauka ne akan bokaye suna abin nan aljanu na sauka akan makaryaci fajiri almutalaqq bizunubi wanda ya dumu dumu da zunubi wa ma jarrabtum alayya kadiban ni kuma baku taba gani na da ƙarya ba wa ma wajadtum fiya fisqan kuma baku taba samun fasikanci a ciki na ba fa kaifa taj'aluna alqur'ana to yaya ne kuke sanya alqur'ani min tanzili shayatin daga cikin saukarwar shaydanu kaga kenan alkur'ani ba saukarwar shaidanu bace domin masu mu'amala da alkur'ani mutane ne masu tsarki masu tsafta shaidanu kuma da su da mutanen su bokayi ba su da tsafta saboda haka ku dai sake wata magana har yanzu ba ku zo inda ya kamata ku zo ku yi imani da alkur'ani ba ko ku ga kalmar da ta dace da shi ba wa ahyanan a wasu lokuta kuma kalu sun ce halin nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu musabun cewa nabi sallallahu alaihi wasallama an shafe shi bi nau'in min aljununi da wani nau'i na hauka fa huwa yatakhayyalu al-ma'ani saboda haka shi yana hango ma'anoni yana tsinkayo su yana tunanin su thumma yusawwihuha sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya siganta su fi kalimatin badi'a a cikin kalmomi waɗanda suke masu ƙayatarwa ra'iya masu birgewa kaji kuma an ce an jarrabe shi don nau'i na hauka kama ya suku shawarahu kama yadda mawaka suke siganta waka su tsara ta to haka shi ma yake yi wa huwa sha'irun saboda haka shi mawaki ne wa kalamu shi'r magana shi ma waka ce qala ta'ala raddan alaihim Allah ta'ala ya faɗa yana mai mai da martani a kansu wa shi'ara'u yattabi'uhumul ghawun Allah ce mawaka hallakakku ne suke bin su mawaki hallakakke ne haka ma mabiyan shi hallakakku ne ko ba haka bane shi hallakakke ne mutumin banza ne kuma mutanen banza ne tare da mawaki galibin mawaka da haka suke ba sallah ba salati ba su tashi ma shirya abubuwansu na wake-wake sai lokacin la'asar ba wanda za a ci a tsaya a yi sallah su kaga su halakakku ne kuma sun zo sun tara halakakku suna binsu alam tara annahum Allah ta'ala ce shin baka ga cewa lalle su mawakan nan ba fi kulli wadin yahimuna a cikin kowane fage a cikin kowane kwari suna ta hayaniya suna shirme wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kuma cewa lalle su mawaka suna fadan abin da ba su aikatawa ba annaba haka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba hadi thalathu khasa'is wadannan siffofi ne guda uku kebantattu yattasifu biha ash-shu'ara'u mawaka suna kadaituwa da su suna siffantuwa da su laysat wahidatun mina daya daga cikin su bata kasance akwai tafin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin annabi ba ko guda babu cikin manzo Allah manzala sallallahu alaihi wasallam shiryayye ne shiryayyu ke biye da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin natsuwa yake duk inda ka gane shi kuma yana aiki da abin da yake faɗi amma su ba haka nan ba fallazina tabauhu hudatun muhtaduna waɗanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiryayyu ne abin shiryarwa suna shiryarwa kuma Allah ya shirye da su muttaquna masu tsoron Allah ne masu biyayya ne ga dokan Allah suna riko da ita salihuna salihan bayi ne mutanen kirki ne fi dini ma cikin addinin su wa khalqihim ko wa khuluqihim haka ma cikin ɗabi'un su mutanen kwarai ne wa amali haka ma cikin ayyukan su mutanen kwarai ne wa tasarrufatihim haka ma cikin kai da kawansu da mu'amalolinsu dukkan su mutanen kirki ne domin mi mutunan kirki ne wanda ya fi kowa kirki shi ke masu jagoranci shi ke aza su bisa hanya ba zai aza su bisa hanyar da ba ta da kyau baka saboda su mutanen kirki ne bayan Allah ne na kwarai wa laysat alaihim mas'atun min al-ghiwayati fi ayyi shanin min shu'uri wa laysat alaihim babu akan su mas'atun wata shafa min al-ghiwayati ta halaka ko ta bata fi ayyi shanin a cikin kowane al'amari min shu'uri daga cikin al'amuran su ثم النبي صلى الله عليه وسلم سأنا مزالة صلى الله عليه وسلم لا يهيم baya dimuwa fi kulli wadin a cikin kowane kwari kama yahimu shu'ara'u kamar yanda mawaka suke dimuwa to shi baye bal yadahu ila rabbin wahidin manzo Allah yana kira zuwa ga ubangiji guda daya wa dinin wahidin manzo Allah yana kira zuwa ga addini guda daya wa siratin wahidin manzo Allah yana kira zuwa ga hanya guda daya wa huwa la yaqulu kuma shi baya fadin komi illa ma ya falu sai abin da yake aikatawa kaga ya sha bamban da su saboda haka shi ba mawaki bane wala ya falu illa ma yaqulu kuma baya aikata komi sai abin da ya gayi sa'annan ya aiki da shi fa aina huwa min ash-sha'ri wash-shu'ara to ina zaka gama manzo Allah da waka da mawaka ba su gama ba inda za su gamu wa wa aina ash-sha'ru wash-shu'ara minhu ina waka ina mawaka ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mala yace haka za kana yaruddu alaihim bi jawabin muqni'in haka Allah yake maida masu amsa da jawabi wanda yake mai gamsarwa haula kulli shubhatin a gefen kowace shubha kowane rikita rikita da suka kawo to haka Allah subhanahu wataala yake maida masu martani kanu yusiruna rikita-rikitan da suka zamanto suna tadowa haulan nabi a ziddan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kiyayya ga annabi alaihi salatu wasallam wal qur'an saboda kiyayya da alqur'ani wal islam saboda kiyayya da addinin musulunci wa mu'zamu shubhati kuma mafi yawan shubohinsu kanat taduru haula at-tauhid ta kasance tana gewayawa ne gefen tauhidi yawan magana akan ta Allah thumma risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sa'annan tana zagayawa ne gefen manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma batil amwat sa'annan ta da matattu bayan mutuwarsu wa nashrihim da tara su wa hashrihim da tattara su yawmal qiyamati ranar alqiyama ma'ana duk rikicin da suke ta kawowa suna kawo rikici ne wanda ya shafi mi wanda ya shafi tauhidi wanda ya shafi manzancin manzan Allah ko ya tashi magana ya shafi magana tashin alkiyama shine abin da ya fi damun su shi ne suke ta kawo ɗin mummuwa waɗanda za su samu mutane su ce ba su yarda da abin da annabi ya faɗa ba game da tauhidi game da manzancin shi game da tashin alkiyama وقد رد القرآن كما القرآن يا ميد مرتني على كل شبهة من شبهاتهم أكن كوانا ركيتي daga cikin rikitocin su haula tauhidi geban tauhidi bal zada alaiha ziyadatin a alqurani ma ya kara akan su kare kare da yawa aw dhaha biha hadhihi alqadiyya wanda da sure ya kara fiddo wannan matsalai ta magana kawo rikici min kulli nahiyatin daga kowane bangare wa bayyana ajiza kuma alqur'ani ya bayyana gajiyawar alihati gumakansu da suka dauka matsayin allolinsu ajizan gajiyawa cikakkiya la mazida alaihim wadda babu kari akanta wala Allah za kana masara ghadabihim bala yace tana yiwa wannan shine ya kasance shine mafarin fushin su wastinkarihim da kuma ne kin yarda su alladhi adda ila ma adda ilaihi wanda ya kai inda ya kai gare shi amma shubuhatuhum amma maganar rikicin da suke kawowa fi risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu ma'atirafihim lalle su tare da furcin su da suke yi bi sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam wa amanati da kuma amanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun yarda manzo Allah mai gaskiya ne manzo Allah mai amana ne amma dai ba su yarda da addinin shi ba wa ghayati salahihi wa taqwahu kuma sun yarda da matukar nagartan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tsoron da yake ma Allah duk sun yarda cewa wurin nagartar shi wurin kirke shi da wurin tsoron Allah ya fi kowa amma dai addinin shi ba yarda da shi ba to duk da haka nan kanu ya taqiduna sun kasance suna kudircewa anna mansiban nubuwati war risala lalle matsayin manzanci da annabci ajallu wa azam ya fi girma kuma ya fi daukaka min an yi utali basharin da ce an dauko shi an ba dan adam shi mana suna ganin matsayin manzanci da annabci ya wuce mutum sai dai mala'ika yasa ba su yarda da manzo Allah ba wal basharu la yakunu rasulan saboda haka mutum ba yadda za a yi zamanto manzo a tunanin su war rasulu la yakunu basharan manzo bai kasancewa mutum hasaba aqidatin gwargwada aqidarsu falamma a'lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nubuwati yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shela yayi sanarwa yayi bayani game da manzancin shi wada ila al-imani bihi kuma ya kira zuwa ga imani da shi tahayyaru sai suka dimoci sai suka gigici suka rasa abinda za su cewa game da abinda yake gaya musu cewa Allah ya aiko shi waƙalu suka ce mali hazar rasuli inda shi manzo ne to wannan wani irin manzo ne ya kula ta'am yana cin abinci wayan shi filaswak da manzo ne to da zaman shi za a yi ta cin abinci ba sai ya ce ba Allah zai bashi da manzo ne da bai ta kasuwa da bai kasuwanci ba domin kudi zubo mashi kawai za a yi ta yi kaga shi ba ce wannan wanda yake da raunin imani sai ce gaskiya nima na yi mamaki a ce annabi mutum kuma gashi yana cin abinci tare da mu kuma gaban mai yake zuwa kasuwa amma muna sai da mai kuma ya sayi gare mu kuma mu sai gare shi gaskiya wannan gaskiya ne to shi ba ce rikici ne waƙalu suka ce inna muhammadan sallallahu alaihi wasallama bashar suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam mutum ne bayan zalallahu ala basharin min shai suka ce ai Allah ta'ala bai saukar da komi akan wani mutum ba mana babu wata shari'a babu wani alkur'ani ko wani littafi da Allah ya saukar da shi ga wani annabi daga cikin annabawa faƙala ta'ala raddan alaihim shi Allah ta'ala ya faɗa yana mai da martani a gare su kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa kace masu wane ne wanda ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo bihi da shi nuran wa hudan linnas ya zo da shi matsayin littafi mai haske littafi mai shiryar da mutane annabi Musa yana da littafi wa saukar mai da shi annabi Musa ba mutum bane mutum ne daga cikin mutane da Allah ya halitta ko kuma ya zo da mi ya zo da littafi daga wurin Allah subhanahu wataala to wannan littafin a gaya musu Allah ya ce ku gaya mani waye saukan mai da shi in kun ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in wa kanu ya'rifuna kuma sun kasance suna sani wa ya'tarifuna suna furici bi anna Musa bashar cewa annabi Musa mutum ne kama kowa a wurin halitta wa radda alaihim aidan kuma Allah ya maida masu martani bi anna kulla qaumin cewa dukkan kowane mutane qalu li rusulihim sun ce ma manzannin su inkaran saboda kin yarda ala risalati akan manzancin su in antum illa basharun mithluna ku ba ku kasance komai ba face mutane ne irin faƙalat rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum sai wasu wa manzannin nasu suka ce musu ai mu ba kowa bane face mutane ne kamar ku haka nan ne in nahnu illa basharun mithlukum mu ba mu kasance ba face mutane ne kamar ku mu ma da kuka wadi haka nan ne amma walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi sai dai Allah subhanahu wataala yana yin kyauta da baiwa akan wanda ya so daga cikin bayin shi Allah yayi mana kyauta yayi mana baiwa ta ainihin annabta da manzanci amma mu ma mutane ne irin ku rayuwar mu irin taku ce muna ci muna sha muna hutawa muna gajiya muna bacci muna tashi muna rishin lafiya amma Allah ta'ala ya yi mana wata kyauta da mu kadai yaba bai ba ku ita ba kuma ba kowa yake ba wannan kyautan ba ba kowa Allah yake mai da shi annabi ba walambiya uwar rusulu to annabawa da manzanni la yakununa illa bashara ba su kasancewa face mutane ne wala munafata bainal bashariyyati war risala kuma babu sabani tsakanin manzanci da mutunci tsakanin kasancewa manzo mutun da kuma a bashi manzanci manzanci wata daraja ce wata daukaka ce wadda ita ce mafi daukakar da Allah yake ba dan adam domin tahi wadata tahi sarauta ita ce ƙarshe a wurin Allah cikin matsayin da Allah yake ba dan adam matsayi na addini to shine ƙarshe manzanci Allah ta'ala yi ka annabi ya yi ka manzo to Allah ya baka abinda duk wanda ya ba bai kaiwa abinda ya baka wa haisu kuma tunda dai innahum lalle su kanu ya atarifuna sun kasance suna yarda bi anna ibrahima cewa annabi ibrahima wa Ismaila da annabi Ismaila dan shi wa Musa da annabi Musa alaihi salam amincin Allah ya kara tabbata a gare su kanu rusulan sun kasance mutane ne manzanni ne wa kanu basharan kuma sun zamanto mutane ne to tunda sun yarda da haka nan ya aka ba su yarda da manzo Allah ba fa innahum lam yajidu majalan lil israri ba su samu hanya ba ko wuri domin dagewa ba ala shubhati madi akan wannan rikita rikitar tasu faƙalu sai suka ce alam yajidillahu li hamli risalatihi shin Allah ta'ala bai samu wanda zai ɗauka wannan manzancin nashi ba illa hadal yatimul miskin ya wannan marayan wanda yake kuma talaka ne ga garin maka cike da mutane ga manyan mutane masu uwaye uwa da uba da rai kuma mawadata ne ba talakawa ba don mai Allah ta'ala bai zaɓo wani cikinsu ba sai ɗauko maraya kuma maraya talak tariwa ga rishin hankali da rishin arziki da rishin ladabi ma kana Allah suka ce babu yadda za a yi Allah li yatruka kibara ali makka ya bar manyan mutanen makka wa ta'if da manyan mutanen ta'if wa yattakhidha hadha al-miskina rasulan ya dauki wannan talaka ya zama to shine manzo kace ba yi ba saboda haka wannan dalilin shine dalilin mu na ba mu yarda ba shi kuma Allah ta'ala yana zaben mai kyawun zuciya ne mai hasken zuciya ne mutumin kirki wanda yafi kowa zama na kwarai shi Allah yake zaba kuma Allah ta'ala da maraya da mai uwa da uba da miskini da mawadaci wurin shi duka da duk shi yayi su naka ba wani abu ne da za a ganin ba shi yayi ba to bari ya dauki wannan shi yayi duka in ka ganka da samu Allah yayi maka in ka ganka da rishi Allah yayi maka yawwa in kaga ka rasa uwa da uba duka Allah ne yi ka haka nan in kaga uwa da uba duka Allah ya bar maka su har zuwa lokacin da ake magana to me zai burge Allah ciki shi aikin shi ne fa saraka Allah yana zaba wanda ya ga dama kuma in ya zaba shi kenan ba yadda za ku yi sai dai ku yi ta ku yi ta faɗan ku ku yi ta tashin hankalinku yana nan dai cewa wannan zaɓin shi ya yi kuma shi za ya tsayawa zaɓaɓɓen Allah suka ce laula nuzila hadha alqur'anu dan menene ba saukar da wannan alqur'anin ba ala rajulin min alqaryatayn azim akan wani mutum mai girma daga cikin garuruwa guda biyu daga makka da taif ma'ana dan mai Allah ta'ala cikin makka digga mutane cike da garin makka manyan mutane Allah bai zabo kowa cikin su ba dan mai garin taif can ma akwai manyan mutane masu daraja Allah bai zabo su ba bai ba na kwarai cikinsu ba irin manzo Allah cikinsu babu wanda ya kai nagarta da kalite irin na manzo Allah babu shi shi yasa Allah bai zaban ba da akwai da Allah ya zabo Allah shi ke zaba ba ce mai ake gawa na ba ba magana takara ba ce kuna can kuna kwanan ku Allah ya zaɓi manzo Allah ba wani abu ne da su yahudawa suna jira sun san lokaci yayi lokaci ya matso su suna ta jira saboda suna karatu ku kuma da ba karatu kuke ba kuma san da abin da ake ba kuna can kuna baccin ku Allah ta'ala ya ce to ga annabi na nan na zaba ko kuna so ko ba ku so shine annabi na qala ta'ala raddan alaihim sai Allah ta'ala mai da martani gare su ahum yaqsimuna rahmat rabbik Allah yace shin su ne suke raban kyautar ubangijinka Allah subhanahu wataala da rahmar shi su suke raba wannan rahmat ta Allah sai ga wanda za a ba ga wanda za a hanawa Allah ne yake yani annal wahya war risalata rahmatun min Allah ma'ana aya tana nuna mana cewa wahayi da manzanci rahama ce daga Allah subhanahu wataala wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ta'ala kuma shine wanda yafi sanin inda yake aje manzancin shi to saboda haka ya gwada inda yake so ya aje cikin gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zabe shi wa taqdiru ba'da zalika kowan taqalu suka tashi kuma ba'da zalika bayan wannan ila shubhatin ukhra ya zuwa wani rikita rikitar ta daban kuma kalu suka ce inna rusula mulukin duniya lalle jakadin sarakunan duniya yamshuna fi kaukabin fi maukibin suna tafiya ne a cikin wani ayari wani taro min alkhadami na masu hidima wal hashami da kuma ainihi ma'aikata ko ba haka ba jakadu idan sarki zai tura jakadan shi wani gari ba shi kada yake tafiya ba sai an hana shi da wasu dogarai ko ba haka ba to suka ce ina na annabi in Allah ya aiko shi to ya aka Allah ya aiko shi kadai ina ma'aikata in zala komi shi ke makan shi da abin da ba a rasa ba wa yatamatta'una kuma suna morewa bil ubuhati wal jalal da ainihi ɗaukaka da girma za ka ga ganinsu ma yana da wahala jakadun sarakunan ne amma manyan mutane ne ba haka kawai za ka tare su ba ka san ba yayyuwa ka tare su kai masu magana dole sai ka biyo tawa tawa da wansu ba ma sarakunan ba wai jakadun suka ce shi ko manzo Allah ba haka yake ba anya suka ce to wannan dalilin mu ne da yake nuna cewa ba annabi bane wa yuwaffaru lahum kullu asbabil haya kuma ana saukake musu dukkan dalilan rayuwa to hanyoyin da za su samu ingantacciyar rayuwa da ana hore musu wa ma balu muhammadin to me ya samu menene labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadfa'u fil aswaqi yana kutsawa cikin kasuwa liluqmati aishin domin ya nemo lomar rayuwa wa huwa yaddai annahu rasulullah kuma shi yana cewa shi manzon Allah ne alhali manzannin sarakuna ga yadda suke rayuwa sarakunan ba ma dan mi shi bai irin rayuwa irin taso su sarakuna azzalimai ne macuta ne mafi yawan su ko ba haka ba kuma su ba addini ne gabansu ba shi ko manzala ya zo ne ya kira mutane zuwa ga addinin Allah kaji bambanci laula unzila ilaihi malakun dan mi ba a saukar da mala'ika zuwa gare shi ba fa yakuna ma'ahu nadhira sai ya zamanto mai gargadi tare da shi aw yulqa ilaihi kanzun ko kuma a jeho mai wata taska wata wani wuri wanda ake ajiya na dukiya kawai sai dai a bude a dauko aw takuna lahu jannatun yakulu mina ko kuma dan mi ba a mai wata gona ta musamman ba wanda za ya zangi ci ba ruwanta da damuna fadama ce ba a bata ruwa ba a shuka mata kullun akwai abinci ciki sai dai a dauko kawai dan mi ba a mashi ba wa qala zalimuna zalimai suka ce in tattabi'una ba ku bin kowa illa rajulan face mutum kuke bi masura wanda aka sirci wa ruda ala shubhati madi aka maida masu martani akan wannan shubhan bi anna muhammadar rasulun cewa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne yani anna muhimmatahu yana nufin cewa lalle wato mahimmanci aikin manzo Allah huwa iblagu risalatillah shine isar da sakon Allah ila kulli saghirin wa kabirin ya zuwa dukkan wani babban mutum ko karamin mutum ba ya zo ne dai shugabanci kawai ba ya zama shugaba kawai ya ci dadin duniya ba ya zo ne ya kira mutane zuwa ga addinin Allah wa za'ifin wa qawi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya kira duk wani mai rauni da duk wani mai karfi zuwa ga Allah wa sharifin duk wani mai daraja wa wadi'in da duk wani makaskanci wa hurrin wa abdi ya zo ya kira duk wani bawa da duk wani da zuwa ga sakon Allah subhanahu wataala to kaga inda ya sha bamban da shida sarakuna falau labitha fil ubuhati wal jalali da manzala sallallahu alaihi wasallam zai tsayawa a cikin girma da daukaka irin wannan na sarakunan duniya wal khadami da masu hidima wal hashami da ainihi ma'aikatan gida wal harasi da kuma ainihi masu tsaro dogarai da sojoji duka suna suna tsaron shi wal muwakibina da kuma waɗanda suke cikin tawaga da in za ya fita da tawaga raƙumma da dawaki ga sunan da 'yan ƙasa mithlu rusulil muluki kamar irin abin nan jakadun sarakuna lam yakun yasilu ilayhi du'afa'un nas yusigaru da raunanan mutane da kananan mutane ba su samu damar isa wurin manzo Allah ba to manzo Allah haka yake kowa yana isowa zuwa gare shi amma in sai kaga malami in Allah ya samu daukaka da sauransu to ba kowa ke zuwa wurin shi ba duk sai a tare mutum a tare mutane shi kuma wurin da yake wuri ne na manzo Allah ya hau manzo Allah ba haka yake kada mi zaka yin haka a zo a tattare ka kai dadi ma kake shi kayar da tattare ka da kowa amma banda mawadata in mawadata za su yi ta kai da kawo wurinka baka cewa abin nan sun hana mutane hutawa amma talaka karamin mutum wanda kuma su kananan mutane sun zo wurinka kai dai malami ne ba kudi suke zuwa nema wurinka ba yawa tambaya ce suke so tambayi ka game da addini ka gaya musu yawa matsala aure ce matsalar zamantakewa aure ce matsalar tarbiyya ce matsala ce ta addini matsala ce ta abin nan abubuwan da suka shafi rayuwa ta yau da gobe game da addinin Allah da za su tambaye ka amma sai mace ta jin zahi to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka ganshi da irin wannan taron ba irin wannan tarkacen na mutane ba shi kadai yake rayuwar shi in ka zo kowa gidan manzo Allah ba matsara ba masu gadi domin da haka ne za a samun saukin rayuwa ta addini kowa ya samu ya faɗi bukatar shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da matsala ba hatta yastafidu bihi domin su samu fa'ida wurin manzo Allah wa hum jumhurul bashar kuma su waɗannan raunanan mutane da ƙananan mutane su ne mafi yawan mutane mai matsayi ba guda bane cikin mutane guda dai ne ko guda biyu duka dai ba su da yawa cikin mutane masu matsayi mawadata ma cikin mutane kwara nawa ne mafi yawan mutane su ne masu rauni da kuma kananan mutane waɗanda ba su da wani matsayi su suka fi yawa kuma su ne za ka ganin da yadda kake suna biye da kai a matsayinka na mi na malami a matsayinka na wanda ka zanna ka karantar za ka ga cikin kashi talatin na mutanen za ka kashi 28 duk su ne biyu ne za ka samu yawa waɗanda suka babbanta da mutane to dami kuma za ka yin shamaki tsakaninka da su su ne daukakakka in suka bar zuwa shi kenan da sun bar zuwa wurinka shi kenan sun bar zuwa makarantarka wurin tunatarwarka wurin kowarwarka shi kenan kai ma ka mutu to yadda ba ka yi gudun su ba makaranta to bai kamata kana gudun su wani wuri ba ka sa musu shamaki ba ba daidai ba ne wa idan mala ya ce kenan fatat maslatun risala a lokacin nan in aka sha makance daga barinsu to amfani amfanin manzanci shi kenan sun rasa shi ya kuce musu walam ta'ud laha fa'idatun tuzkar kuma ba za ta dawo da wata fa'ida wadda za a gayi ba Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ya yafe mana Allah ya sa mu gyara ba komi ko waɗanda suke baran addu'a Allah ta'ala ka biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suke tsoro Allah ta'ala ka kare su daga gare shi Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka Allah subhanahu wataala ka kawo mana ƙarshen duk wata wahala da muke fama da ita Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasashen mu Allah ka shirye da mu shirya addinin musulunci matasan mu Allah ka raba su da lalacewa Allah ka shirye da su shirya ta addinin musulunci Allah ka ba su aiki mai albarka ka raba su da zaman banza da zaman zaman kashe wando ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين